السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم دمكنا نظم الإمريدي za mu tashi babu alamatul kafdi za mu tashi babi wanda yake magana akan alamomin kafda shine wasali kasa ko mu ce kisra da muka saba a kamar yadda sunnar karatun yake za mu karanto shi matanin ajin rumiyar sai mu zo mu karanta sharhin daga baya a imam al-imridi a shi mai ajin rumiya yace walil kafdi salasu alamati ita kafada shine kaga wasali kasa yana da alamomi guda uku ita kafara ta kasu kashe uku alkasratu farko akwai kasra din kamar ka ce bismi lahi to kaga mi da lahi kaga alkasra wal ya sannan ita kafara tana iya zama ya ya takan zama kafara sai ka ce bil muminina idan ta haɗu da asma'u wannan ta haɗu da jami'i muzakkari salimi sai ka ce muslimuna a marfu'i na wau da fataha da kisra kuma sai ka ce bil muslimina anan ya din ta zama ita ce fataha ta zama ita ce ita ce ita ce kisra wal fatahatu sannan kuma duya kasra kasra tana iya zama fataha tana iya zama fataha kamar in aka samu jami'i aka samu sunan da baya sarrafuwa sai ka je Allah ce inna awhayna kama awhayna ila nuhi wanda sai ka je awhayna ila ibrahima ga ila kuma sai ce ibrahima to wannan fatahar ita ce kisra saboda bi saboda ba zai sarrafu ba sai ka ji an ce waji a yau mai izin sai a ce bi jahannama ga bi kuma sai a ce jahannama saboda ba zai sarrafu ba to fatahar nan shine eh fa ammal kasratu amma ita kasra fatakunu alamatan lil qafdi tana kasancewa alama ta kafara fi salasati mawabi'a a gurare guda uku zai sake buɗe karatun fi ismul mufradil munsarif a cikin suna mufradi mai sarrafuwa saboda akwai sunan da yake mufradi ne ko baya sarrafuwa shine dai kamar ka kamar ka ce ila muhammadin kaga ya sarrafu yayi kisra wa jam'u taksir lil munsarif da kuma jam'u taksir wanda yake mai sarrafuwa jam'u taksir sai ka ce minar rijali ko ka ce bil akala bil akalami akalam jam'u taksir ne almunsari sai ka ce katabtu nayi rubutu bil akalami da alkalama to kaga akalami kaga yayi kisra wa jam'ul muannas salim da kuma jam'i muannas salimi sai ka ce bil hasanati bil hasanati wa amaliya wa amma ita ya fata kunu alamatan lil qafdi tana kasancewa alama ta kafara fi salasati mawabi a gurare guda uku gurare guda uku ana neman kafara za ka ga ya ne fi asma'il kamsa a cikin asma'ul kamsa asma'ul kamsa sune irin su abuka hamuka fuka zumale in yana neman kisra sai ka ga ya sai ka ji an ce ila abina minna an sa ila wanda take kawo kisra ya ce ila abina wa fi tasliyatu wal jam'i sannan kuma ya tana zama fataha tana zama ya tana zama kisra a cikin tasniya da kuma jami'i kamar ka ce ja'a zaidani alifin fataha ne in kana neman kisra sai ka ce marartu bi zaidaini ko kuma eh bi zaidaini wal jami'i da kuma jami'i muzakkari salim shi ma in yana neman fata yana neman kisra sai ai masa da ya kamar ka ce bil mu'minina asalin kalmar mu'minuna ne mai rufu'a don ka ce bil muminina ra'ufur rahim kaga bil muminina ya din ita ce fataha eh to wannan shine alamomi da ake gane kafda to shi kuma me nazamul imridi yace alamatul kafd allati bi hamzabat kasrun wa ya'un summa fatahatun faqat alamatul kafd allati bi hamzabat kasrun wa ya'un summa fatahatun faqat yace alamatul qafdi alama ta kafara shine wasali kasa ko kace kisra allati bi hanbabat allati wanda biha da wannan kisran ne in babat ake tsara shi abdabdu shine kamar kace tsari ko aji abu bihamdabat wanda da shi ne ake tsara shi ko ake ajiye shi ko kuma bihamdabat da shi ne ake rubuta shi kasrun shine farko akwai kasra zai gaya maka alamomin kenan alamatul kafar lati bihamdabat alamomi na kafara wanda biha da ita kafaran ne ko kuma da wannan alamomin ne in dabat ake tsara ita kasra din kafara din shine wasali kasra kasrun farko akwai kasra zaka iya ganin kasra kamar ka ce bismillahi wa ya'un sannan zaka iya ganin ya kamar ka ce bil mu'minina summa fatahatun sannan zaka iya ganin fataha kamar ka ce izhab ila fir'auna faqat yace to waɗannan abubuwan su kadai ne kafara kafara alamomin ta ne guda uku in ma kaga kafara din shine kasrun in ma kaga kasra wa ya'un in ma kaga ya summa fatahatun sannan kaga fataha faqat yace waɗannan guda uku su kadai ne alamomin kafara wa kafir bi kasri ma min al asma'urif في رفعه بالضم حيث ينصرف واخفض بكسر ما من الأسماء عرف في رفعه بالضم حيث ينصرف واخفض كي كفر بكسر دا كسرة ما دا دكا ما عرف daga abin da aka san shi min al'asma daga sunaye, fi raf'ihi babban mi, a cikin rufa sai na yi rufa ne da damma. haisu yan sarif lokacin da yake sarrafuwa ana abin da imam al-imri yake gaya maka duk sunan da za a iya masa rufu'a in dai suna za a iya masa rufu'a to in yana neman kafara to kai masa kafara da kisra shine waqsid kai kafara bi kasri da kasra ma min al-asma urif daga sunan da aka san shi fi raf'i a cikin rufu'a sabbin me ana masa rufu'a ne da damma haisu yan sarif lokacin da zai sarrafu amma duk da haka zai gaya maka akwai dan bambanci kaɗan a nan ya gaya maka magana ne kai tsaye duk sunan da za a iya masa rufu'a to yi masa kisra in yana neman kisra sai dai wanda zai ware shi yasa ya ce maka haifiyan sarif lokacin da yake sarrafuwa kaga aka samu ismul layar sarif sunan da ba zai sarrafu ba kaga koda zai yi rufu'a to kaga ba zai yi kisra ba kamar irin su ibrahima sai ka ce kana ibrahimu kaga yayi rufu'a saboda yayi rufu'a amma in zaka sarrafa shi sai ka ce ila ibrahima kaga shi kuma nan ba zai kisra ba shi yasa ce maka waqfakshir kai kafara bi kasrin da kasra ma min al asma'uri daga sunan da aka san shi fi rafihi bi dammi a cikin rufu'a sai nayi rufu'an ne da damma ai sai san lokacin da zai sarrafu kaga anan tun daga nan ma ya gaya maka banda sunan da ba zai sarrafu ba وكفر بياء كل ما بها نصب والكمسة الأسمى بشرطها تصب وكفر بياء كل ما بها نصب والكمسة الأسمى بشرطها تصب yace wakafir biya'in to kaga anan ya gaya maka zaka a baiti na sama ya gaya maka cewa zaka yi kafara da ita kisra din to nan kuma wakafir biya'in kai kafara biya'in da ya kullama biha nusib kullama nusib ga dukkanin abin da ake masa nasba biha da ita nasba din duk abin da eh waqfid biya'in kai kafara da ya kullama biha ga dukkan abin da biha da ya din ne nusib ake masa nasba in dai kalma in tana neman nasba to da ya ake mata nasba din to saboda haka in tana neman kisra ma to yi mata daya shine kamar irin su jami'i muzakkari salimi sai ka ce innal muslimina kaga inna muslimina anan a mahallin fataha ne saboda inna amma sai kuma duka ce bil muslimina shi yasa ce maka waqfid biya'in kai kafara da ya kullama biha nusigga dukkanin abin da ake masa nasaba biha da ita ya din in dai za a iya sawa kalma ya a matsayin nasba to in yana neman kafara ma yi masa shine kamar jam'i muzakkari salimi haka kuma kamar irin su tasniya irin su tasniya tasniya sai ka ce musulmani a mahallin rufu'a kenan amma in yana neman fataha sai ka ce innal muslimina to kaga a wannan yaɗin a nan fataha ce saboda inna kaga a nan an yi wa jam'i muzakkari salimi fataha da ya. To, idan yana neman kisra ma, sai kai masa da yaɗin, sai ka ce bil musulmi na, shine waqfid bi fatahin kai kafara bi fathin ah waqfid bi ya'in kullama bi hanusib waqfid bi ya'in kai kafara da ya kullama bi hanusib ga dukkanin abin da ake masa nasaba bi ha da ita ya din irin su tasniya sai ka ce ra'aitu zaida zaidaini kaga ka masa ka masa fataha da ya ra'aitu zaidaini zaidaini kaga ka masa fataha da ya in zaka masa kisra ma sai ka ce marartu bi zaidaini eh wal kamsatul asma sannan asma'ul kamsa wal kamsatul asma su ma asma'ul kamsa kai musu nasaba eh shine wal kamsatul asma suma asma'ul kamsa shine abuka hamuka fuka zumalin to suma kai masu nasba da ya a suma kai musu a wal kamsatul asma suma asma'ul kamsa ana yi musu nasabar su ne da kisrar su da ya shine wal kamsatul asma suma asma'ul kamsa bi shartiha da sharadin su su ma in suna neman kisra to yi musu daya shine wal kamsatul asma hakan nan asmaul kamsa shirin su abuka bi shardiha da sharadinta tusib to sai ka dace abin da yasa ce maka bi shardiha asmaul kamsa din suna da sharadi eh shine wal kamsatul asma su ma asmaul kamsa ana yi musu kisra ne daya asma'ul kamsa su ma ana masa kisra ne da ya kamar da in ka ce ja'a abuka kaga ka masa rufu'a da waw ra'aitu abaka ka masa fataha da alifi sai ka ce marartu bi abika bi abika to kaga wannan ya din ita ce kisrar su shi yasa can a qur'ani suka ce ila abina minna da suka sa ila wanda suke kawo kisra sai a ce ila abina saboda haka yake ce maka wal kamsatul asma hakan nan asma'ul kamsa su ma za ka yi musu kisra da ya bi sharɗiha amma fa da sharɗinta saboda su asma'ul kamsa din suna da sharuɗan da sun cika su za a yi musu za a yi musu kisra da ya to to in kai haka sai ka dace akwai sharɗi na asma'ul kamsa wanda mun karanta su a baya farkon sharɗin asma'ul kamsa kar a yi tasgirinsa kar a yi tasgirinsa mana ya zamto babban sakar a yi tasgirinsa kamar kar ka ce ubayyu in ka ce ubayyu ɗan ƙaramin uba tunda asma'ul kamsa daman abuka hamuka fuka zumalin shine a wani gurin a ce asma'ul sitta kamar yadda aka saba to dole ya zama kuma a raba su a ce abuka kada a ce abun aishu shine dai kamar dai karatu ya gabata shi yasa ce ba wal asma'u wal kamsatul asma' asma'ul kamsa su ma suna neman kisra to ka musu daya bi shardiha amma da sharadin su asma'ul kamsa suna da sharadi to sib in kai haka zaka dace wa kafir bi fathim kullama lam yansarif mimma bi wasfil fi'li sara yattasif wa kafir bi fathim wa kafir bi fathim kullama lam yansarif mimma bi wasfil fi'li sara yattasif a imamul imrid ya ce waqfid kai kafara shine kisra bi fathi da yin fataha kullama kullama lam yansarif ga duk sunan da baya sarrafuwa duk sunan da baya sarrafuwa in yana neman kafara yana neman kisra to sai ka masa da fataha shine waqfid kai kafara bi fathin da fataha kullama lam yansarif ga duk sunan da baya sarrafuwa duk sunan da baya sarrafuwa in yana neman kisra to sai ka bar fataha kamar yadda muka yi ta misali ila ibrahima ibrahima ba zai sarrafa ba saboda haka da aka ce ila wacce take sawa a kisra ya ce ila ibrahima irin su jahannama suna ne da baya sarrafuwa saboda suna ne wanda yake ajami ne ba sunan larabci ne asalin jahannama ba suna ne ba laraban suna ba ajamu ne sai ka ji kura ya ce waje a yau mai sai a ce bi jahannama kuma an sa bi wanda take sa kalma ta kisra amma sai a ce bi jahannama shi yasa a ce waqfir bi fathin kai kafara da fataha kulla malam yansarif ga dukkanin sunan da baya sarrafuwa to anan zai gaya maka to kamar ka tambayi imamul imridi me yake hana suna ya sarrafu yace mimma bi wasil fi'li sara yattasif mimma shine wanda sara yattasif ya kasance yana siffantuwa bi wasfil fi'li da siffa irin ta fi'ili duk lokacin da suna ya zamto yana da siffa ta fi'ili to baya sarrafuwa me ya siffa ta fi'ili me ya siffa ta fi'ili kamar musamman suna ya siffantu da fi'ili mudari irin su ahmadu ahmadu kaga fi'ili ne mudari ahmadu kamar ina godiya to duk lokacin da ahmadu ya dama suna to ba zai sarrafu ba sai ka ce ja ahmadu ra'aitu ahmada sai ka ce marartu bi ahmada ko ila ahmada ga ila da take sa kisra kuma sai a ce ahmada ko da za a tambaye ka to me yasa aka ce ahmada sai ka ce saboda ai yana wazanin fi'ili ne shi yasa imam al-ibri ya ce mimma sunan da sara ya tasif ya kasance yana siffantuwa bi wasfil fi'ili da siffar fi'ili ka je ka nemo duk sunan duniya da ka sani da larabci in dai ka gan shi a auna fi'ili musamman fi'ili mudari abin da ya san ce musamman fi'ili mudari saboda ismin layan sarifu akai akwai rikita rikita a karkashin sa ba na so in shiga da mu cikin wannan wannan din ne a shi yasa bi wasfil fi'ili irin su yazidu yazidu kaga fi'ili mudari ne kamar ka ce yana karawa to tunda aka sa mutum suna yazidu sai dai ka ce ila yazida ba ka ce ila yazidi ba irin su yashkuru yashkuru kaga fi'ili mudari'i ne yashkuru kamar yana godiya sai aka sa mutum sunansa yashkuru saboda haka to in sai ka sai ka ce ila yashkura ba ka ce yashkuri ba saboda me ko da zaka zo ka ce ila yashkura sai ce ah malam ga ila kuma ka ce ka ce ai saboda yana kan ma'aunin fi'ili ne saboda haka a rike wannan wannan da kyau duk sunan da yake kan wazanin fi'ili mudari'i irin su ahmadu irin su yazidu irin su yashkuru kai a kaddara ma a ce ya zahabu ne da a ce za a samu sunan mutum sunansa ya zahabu yana tafiya to ba zai yi kisra ba sai dai ka ce ila ya zahaba ina fatar an fahimta shine waqfid bi fatahin kai kafara bi fatahin da fataha kullama lam yansarif ga duk sunan da baya sarrafuwa kamar ka tambayi Imam al-Ibridi wanne ne yace mimma bi wasfil fi'l sara yatasif mimma sara yatasif sunan da ya kasance ya siffanta bi wasfil fi'l da ma'auni irin na fi'li to anan zai sake baka wata ka'ida kun ga a farko dai ya bamu ka'ida ta farko to amma zai koma baya ya sake ɗauko mana ka'ida daga tushenta bi an yahuzal ismu illataini أو إلة تغني عن اثنتين بأن يحوز الاسم إلتين أو إلة تغني عن اثنتين a Imam al-Ibri yace baka ta yadda zaka gane suna ba zai sarraha ba bi an yahuzal ismu suna ya taro shine bi an yahuzal ismu suna ya taro illataini illoli guda biyu akwai illoli da suke hana suna sarrafuwa zai zai bayani a gaba a kansu. Au illatan ko kuma suna ya taro illa ɗaya, tuguni wannan illa ɗaya za ta wadatar a nisnataini daga illoli guda biyu. A nan, makula, menene imamul imridi yake nufi bi an yahuzal ismu illataini suna ya taro illoli guda biyu. Daga cikin illolin da suke hana suna sarrafuwa, farko ya gaya mana ɗaya, suna ya zamto a bisa ma'auni na fi'ili, abu na farko kenan, ko kuma suna ya zamto suna alami na yanka, suna alami na yanka. Abin da ake nufi da alami shi ne suna wanda da ka kira wani mutum an san wanda kake nufi da shi, kamar irin su Ahmadu, kaga suna ne alami. Suna ne alami. kaga in aka ce Ahmadu in aka ce ila Ahmada ko ila yashkura ko ila yazida anan aka tambaye ka me yasa bai sarrafu ba illa nawa ta hana shi sarrafuwa sai ka ce illa guda biyu ne farkon illa sunan yana kan ma'aunin fi'ili na biyu kuma alami ne suna ne na yanka an kira kowa ya sani kamar yadda zaka ce ja'a muhammadu ra'aitu muhammadan marartu bi muhammadin kaga yayi kisra ko in aka tambaye ka Muhammadin me yasa ya sarrafu sai ka ce abin da yasa ya sarrafu farko dai alami ne suna ne na yanka amma bayan suna na yanka ba shi da wata illa saboda haka wannan illa guda ɗaya ba za ta hana shi sarrafuwa ba kamar irin su zaidu sai ka ce barartu bi zaidin sai ka masa kisra to a nan zaidu illarsa guda ɗaya ce illa ta farko kawai suna ne na yanka bayan suna na yanka kuma ba shi da wata illa saboda mai zaidu ba fi'ili ba ne bai mazamto a ma'aunin fi'ili ba ina fatar an fahimta shi yasa ce maka suna ya taro illoli guda biyu au illatan ko kuma ya taro illa guda ɗaya tuguni a nisnatin wanda illa ɗayan nan ta iya zata za ta iya tsayawa a matsayin illa guda biyu zai gaya maka fa alifu ta'anisi aganat wahdaha wa sigatul jam'i allazi qadintaha fal alifu ta'anisi aganat wahdaha wa sigatul jam'i allazi qadintaha fal alifu ta'anisi alifi na ta'anisi shine alifi irin na mata shine fal alifu ta'anisi alifi irin na mata eh aganat wahadaha ita kadai wahadaha ita kadai aganat ta isar wa illa daman ya ce maka ai akwai illa guda ɗaya da ta isar wa illoli guda biyu ko to fal alifu ta'anisi alifi na ta'anisi to ya isar ya isar. Menene alifin ta'anisi? Shi ne alifi na mata, irin su laila, irin su laila, irin su maila da makamantansu, irin su hubula, in ka ce laila kaga suna ne na mata ko, to wannan alifin shi ne alifin ta'anis. Irin su hubula, hubula sunan mace ne, kamar ka ce mai ciki. hubula to wannan alifin da ya zo na ƙarshen shi ne zai hana shi sarrafuwa wani lokacin kuma ba iya alifin ta'anisin ba wani lokacin ma hadda alhanza irin su asma'u irin su hasana'u irin su shaima'u kaga duk wannan alifin alifin nan ne ya hana su sarrafuwa shine alifin ta'anisi saboda me wannan alifu ta'alis din shi ne hana su sarrafuwa shi yace to aganat wahada ita kadai ta isar in kaga sunan mace kaga laila eh sannan kuma koda ba alifu ta'anisin ba fa koda ba alifu ta'anisin ba koda ta din ce ta ta'anisin tana hana suna sarrafa irin su fadimatu fadimatu wannan ta ta matar ta hana sunan sarrafuwa sai ka ce ra'aitu fadimata ja'a fadimatu sai ka ce mararsu sai ka ce bi fadimata shi yasa in kana karatun hadisi sai ka ji an ce an aishata ga an mai ainun nunu wanda duk inda ganta kisa za ta ke yi amma sai ce maka an aishata in za a tambaye ka me yasa aishata bai sarrahu ba saboda wannan ta din da ta mata irin su dalhatu dalhatu kaga dalhatu wannan taɗin ita ta hana shi sarrafuwa irin sa hamzatu ba ka taɓa ganin hamzati ba shi ne ya ce alifu ta'adis aga da wada wasigatul jam'i hakan nan siga ta jam'i allazi kadin ta wanda ya kare shi ne sigatul jam'il jam'i shi ne wasigatul jam'i shi ne wanda ake ce masa a sigatu muntahal jumu'i duk sunan da ya zamto ala sigatu muntahal jumu'i to shi ma baya sarrafuwa misali me sigatu muntahal jumu'i sigatu muntahal jumu'i shine kamar irin su masajida masajida kaga an yanka shi ko to jam'ul jam'i ne sai kaji qur'ani ya ce wa antum akifuna sai wannan eh wannan fi masajida eh fi masajida irin su masajida sigatul muntahal jumu'i ne irin su masabiha to wannan suna da ya zanto sigata manta halkin mu'in to shi ma baya sarrafuwa baya sarrafuwa saboda sigata manta halkin mu'i ne shi yasa wa sigatul jami'i irin su dananira irin su tamasila irin su mahariba sai kaji Qur'ani ya ce min mahariba ga kuma min wata masila kaga kuma ga ga min a baya shine wasiqatul jam'i allazi kadinta da sigatul jam'i allazi kadinta shine dai sunan da ya zanto a ma'aunin sigata muntahal jumu'i irin su masajida irin su masabiha irin su mafatiha irin su dananira allazi kadinta amma kuma duk sunan da ya zamto akan a irin ma'aunin irin su masajida irin su masabiha irin su tamasila to ko da ba jami'i bane fa to ba zai sarrafu ba wal illatan al wasfu ma adalin urif aw wazan fi'lin aw binuni wal alif wal illatan al wasfu ma adalin urif aw wazn fi'lin aw binuni wal alif wal illatani hakan nan illoli guda biyu suna hana suna sarrafuwa wanne ne illoli guda biyu alwasfu a samu suna ne kuma siffa ne ma'a adalin tare da kuma adlu daidaito urif to shi ma an san shi a haka me yake nufi wal illatan alwasfu ma adalin urif abinda imamu al-imri yake so ka gane wal illatan illoli guda biyu alwasfu shine siffa a samu suna ne wanda siffa ne ma adalin tare da kuma daidaito orif to shi ma an sashi a cikin wanda baya sarrafuwa abin da ake nufi a sigata ne kamar shine adlu shine kamar a daidaita abubuwa kamar ka ce sulasa ma'ana kana nufin uku uku a madadin ka ce salasatan salasatan shi yasa qur'ani ya ce fanki huma dabala kum minan nisa'i masne sai ka ce wasulasa wa ruba to kaga fankihu ma dabalakum minan nisa'i kaga ai in zaka fassara yaka ce fankihu ma daba ku auri matayen da suka burge ku minan nisa'i kaga shi da kisra sai aka ce masna to wannan masna din siffa ce ta matan shine alwasfu ma adalin tare da kuma adalu adalu kuma shine daidaitawa masna dinnan da aka ce a matsayin a ce a madadin a ce isnani isnani bibbiyu bibbiyu sai aka ce masna ana nufin bibbiyu in ka kalli nan masna ya tattaro illoli guda biyu illa ta farko wasfu ne siffa ne fanki ma dabalakum minan nisa'i da aka ce masna kaga siffa ce ta, nisa'i kaga illar farko kenan na biyu kuma adlu take nan a madadin a ce isnatani isnadani ko isnani isnani aka ce masna bibbiyu wasu lasa kaga ita ma wasu lasan nan kaga da shi ma wasu lasati za a ce amma zai a ce salasatin salasatin ne saboda miminan nisa'i sai aka ce wasu lasa uku uku waruba ma'ana waruba'a shi ma hurhudu hurhudu wannan shi ake nufi da adalu adalu shine a daidaita wasu kalmomi a madadin a yi ta maimaita sai a faɗi sai a faɗi taron su kaga fanki ma dabala ku minan nisa'i sai aka ce masna bibbiyu wasu lasa uku uku waruba hurhudu to wannan shi ake kira shi ake kira akwai ma'aunai da yawa wanda suke kan wannan sunan saboda haka shi ma'anan ya sa buƙatar wasu lobunan awwazin fi'ilin ko kuma suna ya zamto yana kan ma'auni na fi'ili shine kamar da muka bada misali irin su Ahmadu irin su Yashkur irin su Yazidu shine awwazin fi'ilin suna ya zamto a ma'aunin fi'ili to shi ma ba zai sarrafu ba kuma abin da ake nufi da ba zai sarrafu ba ba zai yi kisra ba kuma ba zai yi tanwini ba au bi nunin wal alif ko kuma suna ya kare da nu'ara da alifi alif da nu'ara in dai suna ya kare da alifi da nu'ara to shi ma ba zai sarrafu ba kuma musamman alifi da nu'ara su zamto na ƙari ne menene wannan sunan da yake karewa da alifi da nu'ara kamar irin su usman kaga sai ka ce ja'a usmanu ra'aitu usmana sai ka ce marartu sai ka ce bi usmana duk duniyar larabci ba za ka ji an ce usmani ba saboda mi ya kare da alif da nu'ara irin su imrana sai ka ji kula ya ce suratu ali imrana ga ali kuma sai a ce imrana to da a ce da sarwa ya ce ali sai a ce imrani irin su gadafana gadafana shi ma ba zai sarrafu ba saboda ya kare da alif da nu'ara kuma sannan alifi da nu'ara nan ka kalla a cikin waɗannan sunayen gaba ɗaya na ƙari ne irin su adashana adashana kaga daga adashu ne irin su rayyana kaga daga rayyu ne irin su gadabana daga gadubu ne to duk lokacin da suna ya zamto alifi ya zamto suna ne na yanka kuma ya zamto ya kare da alif da nu'ara ko musamman alif da nu'ara ta zama ta kari ne to shi ma ba zai sarrafu ba shi yasa ce baka awwaza na fi'ilin ko suna ya zamto a ma'auni na fi'ili a au binunin wal alif ko kuma suna ya kare da alifi da nu'ara saboda waka ce ce binunin wal alif a alif din ne nu'ara wa hadhihi salasatu waɗannan sufofi guda uku tamna'ul alam tana hana sunan da ya zamto alami sarrafuwa shine tamna'ul alam tana hana suna alami ma'ana suna na yanka sarrafuwa duk lokacin da suka samu suna alami to ba zai sarrafu ba wa zada tarkiban wa asma al'ajam wa zada tarkiban sannan malaman nahwu sun kara daga cikin sunan da ba zai sarrafu ba wa zada tarkiban akwai suna wanda ya zamto tarkibul mazaji abin da ake nufi da tarkiban shine kalmomi guda biyu ne za a hada su ba da sunan abu daya shine kamar yadda a turanci suke ce masu compound noun ina tsammanin compound noun suke ce wasu musu a turanci kalmomi guda biyu ne sai su ba da sunan abu daya kamar irin su abudullahi ba ba wannan ake nufi ba ba wannan ba shine tarkibul mazaji ba abinda tarkibul mazaji yake nuna sunaye guda biyu misali a ƙaddarance a ce sunan mutum ne zahaba zaidun zahaba zaidun ko ya zahabu zaidun to ba zai sarrafu ba tarkibul mazaj shine suna bada misalin sa shine kamar ka ce ba'ala bakku kaga ba'ala daban bakku daban sai aka hada suka bada sunan sunan guri guri da suka hada sunan abu daya kawai irin su hadaramauta hadaramauta hadaramauta kaga hadara daban mauta daban sai aka hada sai suka bar suna suna sunan abu daya irin su ma'adi kariba ma'adi kariba to shi ma wannan ba zai kisra ba saboda mi me yasa ba zai kisra ba saboda ya zamto tarkibi sunaye biyu ne aka hada suka bada sunan abu daya kalmomi biyu aka hada suka bada sunan abu daya to irin wannan shi ba za su sarrafa ba za su yi kisra ba wa asma al ajam sannan suna wanda ba larabawa ba duk sunan da ba na larabawa ba to ba zai sarrafu ba in dai sunan ajami ne ba zai sarrafu ba musamman in ya ƙara akan harrufa guda uku amma in harrufa uku ne kawai ko da suna ba na larabawa ba ne in dai zama iya su iya harrufa uku ne kadai to wannan za a iya sarrafa shi mai iya harrufa uku wanda za a iya sarrafa kamar irin su nuhin kaga nuhu ba sunan larabawa ba ne sai ka ji an ce ina awhaina kamar awhaina ila nuhin kaga an sarrafa shi an masa tanwini an masa kisra irin su lutu ba sunan laraba ba ne sai kaji an ce lutin sai a sarrafa shi saboda mai harufa uku ne kadai to abin da yake nufi wa asma al'ajam da sunayen larabawa sunaye na ajamawa sunan da ba balaraban suna ba ya zama ya haura harafi uku shine mai kamar irin su ibrahima ibrahima in ka kalla ya haura harafi uku saboda haka ba zai sarrafu ba abin da ake nufi ba zai saraho ba zai yi kisra ba ba zai yi tanwini ba inna wahayna ilayka wa wahayna ila nabi wa wahayna ila ibrahima kaga ba balaraba su ne wa isma'ila kaga shi ma da wa isma'ili ne sai aka ce isma'ila wa ishaqa kaga shi ma bai saraho ba wa yaquba kuma gashi ila a baya saboda haka ibrahima ishaqa yaquba dukkanin su sunaye ne sunaye ne na ajamawa sunan ba balaraban suna bane saboda haka ba zai sarrafu ba kazaka ta'anisun bima ada alif kazaka ta'anisun hakan nan ta'anisun a maida suna na mata bima ada alif ba tare da an sa masa alifi ba shine kazaka ta'anisun hakan nan sunayen mata bima ada alif wanda ba sa masa alifi a ƙarshe ba wanda muka wanda sunayen mata wanda ake sa musu alifi shine kamar irin su laila da muka yi magana irin su hubula irin su maila kaga duka an samu su alifi wanda ake samu su alifi da alhamza kuma irin su asma'u irin su asma'u a da irin su shaima'u irin su shafa'u to shi kuma kaza ka ta'anisu hakan nan sunaye na mata baya sarrafa bi ma ada alif wanda ba sa ba sa alifi ba shi ne karon da ake samu su ta irin su fadimatu sai ka ce ila fadimata irin su izzatu sai ka ce ila izzata irin su dalhatu kaga shi ma an mai da shi suna ne na mata duk da ba na mata bane amma shi ma ya shiga ciki irin su an aishata kaga yayi fata shi ma ba a sarrafa shi ba a masa kisra ba fa in yudaf aw yati ba'da al-surif to wannan sharadin da aka gaya maka duk sunan da kaji an ce ba zai sarrafu ba fa in yudaf idan aka raba shi aka mai da shi mudafun wa mudafun ilaihi shine fa in yudaf idan aka raba shi aw ya aci ba'da al ko kuma yazo bayan al shine aka sa masa alif da lanjaye surif to a sarrafa shi anan mai imamul imridi yake nufi fa in yudaf idan suna aka raba shi ai daga cikin sunayen da muka muka ce ba za su sarrafu ba shine sunan da yake ma'aunin fi'ili ko kamar irin su Ahmadu to idan ka raba shi sai ka ce marartu bi ahmadikum na hada ahmadun ku tun da ka ce ahmadun ku to za ka raba shi sai ka ce ila ahmadikum to wannan raba shin da kai ko ila ahmadi ki zuwa ga ahmadinsa to wannan zai sarrafu irin su yazidu irin su yashkuru in dai suna suna koda ba zai sarrafu ba in dai ka raba shi to zai sarrafu shi yasa daga cikin sunan da aka ce akwai sunan da suke kan ma'aunin fi'ili akwai ahasana zaka ji qur'ani ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha kaga an sa bi wanda take sa suna ya kisra sai ka an ce bi ahsana an masa fataha ko to abin da yasa bai sarrafu ba saboda yana ma'auni na fi'ili ne ahsana ai fi'ili ne bi ahsana amma ɗayan kuma da aka raba shi sai ce bi ahsanil lazi bi ahsanil lazi da me mafi kyan nan wanda kaga an raba shi ko can da yace wa iza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha bi ahsana ba sarrafa shi ba ba sarrafa shi ba saboda yana ma'auni na fi'ili ne a hasana ai fi'ili ne a hasana fi'ili ne ma'auni na fi'ili ai can kuma da aka ce bi ahsanil lazi sai aka sarrafa shi saboda me me yasa aka ce aka aka sarrafa shi saboda ai allazi ismul mawsul ne bi ahsanil lazi saboda an raba shi da allazi shi yasa aka sarrafa shi sai aka ce ahsani shi yasa ce maka fa in yudaf idan aka raba shi aw ya'ti ba'da al ko kuma yazo ba'da al suriftu a sarrafa shi ko da kalma kaji an ce ba a sarrafa ta to sai aka sa mata alif da lanja a farkon ta to za a sarrafa ta sai kaji qur'ani ya ce wa antum akifuna sai a ce fil masajidi fil masajid to kaga yanzu ka karanta an ce masajida baya sarrafuwa saboda sigata mun tahal jumu'i ne amma tunda aka sa masa alif da lanja ya ce wa antum akifuna ya ce fil masajidi fil masajidi to kaga ya sarrafu ya sarrafu to wannan wallahu a'lam shine a takaice saboda haka ismul layan sarifu yana daga cikin sunaye masu rikici a a ilimin nahau kamar a tasrifi ne ka ce tasgiri kowane fannin ilimi akwai matsalolin da suka fi wahala to a nahau daga cikin matsaloli masu wahala akwai shi wannan ismul layan sarifu kamar a a a tasrifi ne dai kamar irin su nisba tana da mungun wahala irin su nisba irin kuma abin da ya shafi tasgiri to shi ma wannan yana da wannan in mutum yana so ya samu bayani mai yawa sai ya koma jami'u durusul arabiya jami'u durusul arabiya duk ɗalibin nahawu ko duk ɗalibin harshen larabcin da ba shi da jami'u durusul arabiya an ci da rabansa eh so da haka mutum sai koma ya bi littattafai ya bi sharhuka a hankali ya dudduba wallahu ta'ala alam